بسم الله الرحمن الرحيم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لربك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان نتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولم يسيء قليلا ما يتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا توفقون كذلك يوفق الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو يحيي ويميت هو الحي لا إله إلا هو فاعبدوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال فإن أفضل الحديث كتاب الله أفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين شهر رمضان هجرة شهر رمضان 36 daidai da shi daga watan bakwai shekara da dubu biyu da goma sha biyar. Muna cikin tafsirin surat al-A'raf. Za mu karanta aya ta ɗari da arba'in da takwas zuwa aya ta ɗari da hamsin da takwas insha Allah. Wannan karatu yana ɗauke da bayanin kafurcin birnin Isra'il na biyu da annabi Musa alaihi salam. Qala Allah ta'ala واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين واتخذ قوم موسى من بعده bayan tafiyar annabi Musa alaihi salam da jama'ansa suka rike min kudin wato ta kayan kwalliyar Islan jasadan da kuwa suka samu wani ɗan maraki wanda ke rikici yana gudu wato sun yi ɗan maraki sun tsere ɗan maraki wanda yake yana da jiki na kuwa mun kama yana gudu kamar yadda limamin kuskure ya faɗa haka ke fara ya kuru kuwaran idafa to banu isra'il sun kera dan baraki da me suka kera wannan dan baraki min kuliyyi daga kayan kwalliyar da aka ce kayan kwalliyar ana jirgin da ya shafi dinari abubuwa da wannan suka kera wannan dan baraki da kuwa wannan tambayi yana ma da ruri wato yakan yi kuka yakan yi kuka irin na irin na shanu Allah muka fake ya ce alam yaro annahu la yukallimuhum shin ba ku ganin cewa wannan tambayi da suka kera a matsayin abin bautan su baya magana da su wala yahdimu sabila ko bashirin da su wata hanya ittakhadhu wa kanu zalimin sun dai riki dan maraki in ji Allah sun dai riki dan maraki kuma sun kasance a zalimai anan kaga kenan Allah ya tabbatar sun yi laifi wannan shine laifin da ya tabbata wanda ba su da uzuri da za su gabatar ma Allah subhanahu wata'ala kaga akwai bambanci tsakanin wancan lokaci da suka yi bauta da suka nemi annabi Musa alaihi salam ya saba musu abin da za su bauta جعلنا إلها كما لهم آلهة sun nemi annabi Musa alaihi salam ya kama masa abin da za su rika bautawa wannan Allah madaukaki ya kafo da nan saboda suna tare da jahili amma a yanzu ba babu wani to haka yasa Allah madaukaki ya ce ki takazu wa kanu zalimi idan aka ce kanu zalimi na ana ce kanu mushriki ya Allah shirka zulmun azim saboda shirka da Allah madaukaki zalunci ne mai girma a sanya ma Allah tabaraka wa ta'ala abin bauta a sanya wani abin bauta tare da Allah shirka ce ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda ka zalunci idan babu wanda ya cancanta a bauta masa banda Allah yaya abin ya auku shine al-Imam Qurtubi wato tafsirin sa jami'a mai kitabul Qur'an المجلد نفسه شاتي لها تجميل مكتوب الشتاء yake warwuya fi kafar filofiki game da labarin wannan dan malaki an samu an samu labarai da yawa daga cikin waɗannan labarai anna samiriya wani mutum ake kiran sa absamiri absamiri kamar ana danganta shi ne da wani abu saboda haka sai al-imamu kuturi ya ce ismuhu asali sunansa musa bin bakwa yusabu ila qaryatin amma ana danganta shi da wata alqarya ce tud'a samira wannan alqarya ana kiranta samira wato asalin sunansa musa shi ma kaga sunan shi dai kenan da annabi musa alaihi salam yana da suna irin na annabi musa alaihi salam amma shi ana danganta shi da wata alƙarya da da ake kiranta samira saboda haka ya zama musa as-samir ولد أعظم أصل الأنبياء شيما أبنائي شيما يلا cikin بني إسرائيل lokacin da wato masarautar fir'auna ta dinga kisan bani isra'il tana kisan yaran su maza shi ma a daidai wannan tsakani aka haife shi wa akfar su ummu fi kafin fi kafin jabal mahaifiyarsa sai ta boye shi a wani kogon dutse domin kada wani isra'ila su gani idan wani isra'ila a idan dajiyar masarautar fir'auna ta ga cewa an haifi ɗa daga banu isra'ila tunda shi wannan musa a sabiyar shi ma yana cikin zuriyar banu isra'ila kuma da ma zuriyar suna yake cikin yara maza idan suka samu labari ga wani yaro an haife shi za su kashe shi don haka sai mahaifiyarsa ta ɗauke shi ta goyi a wani kogon dutse bakar zahu jibril saboda haka sai mala'ika jibrilu ya reni wannan yaro mala'ika jibril alaihi salam shi ya reni wannan yaro fa arafa hu zalika saboda haka shi yaron sai ga sai ya zama to ya riga ya san mala'ika jibril tunda shi yake kulawa da shi mala'ika jibril ya reni yaro yaron banu isra'ila فأخذ حين أمر البقرة على فرس to har dai aka kawo lokacin da Allah maka kuke umarni ga Annabi Musa ya fita da wani Isra'il daga Masar don haka lokacin da ake tafiya lokacin da Annabi Musa ya doki ruwa da sandarsa ta dare wani Isra'ila suka rasa wannan ruwan shi wannan yaro lokacin ya riga ya girma babban mutum yana tare da wani Isra'il wato suna tare da Annabi Musa alaihi salam lokacin da aka ketare wannan kogin ya ga mala'ika jibrilu ala farasi ya takaddama fir'auna fil bahri yana kokarin wato mala'ika jibrilu yana kan wata godiya yana kan wata godiya yana kokarin ya sha kan fir'auna dan kada fir'auna ya samu damar tsira a bakin tekun saboda haka shi wannan asali da ya riga san mala'ika jibrilu sai ya zama to ya ce ba a kaza a kafa kwasan min asari hasirin faras sai ya ɗauki ya ɗebi jamfi guda daga ainihin inda kwasan wannan doki ya taka wato inda dokin mala'ika da zuri ne ya taka shi kuma wannan musa ta ne rikin sai ya ɗebi kasa na kasa na na daidai wurin da samu wato godiyar ya taka wa kana musa wa ada kawo mutum to amma lokacin da nan musa alaihi salam bayan an gama ketara wannan ruwa Allah ya hallaka Fir'auna shi kuma Musa al-Samiri yana tare da wannan kasa da ya ba na bakin teku wato kasan da ya zama to yana karkashin karkashin da wato godiyar da mala'ika da sunne yake kai inda ta taka saboda ta nan ya ɗebi wannan kasa yana tare har dai aka zo lokacin da Annabi Musa alaihi salam ya yi wa banu Isra'ila alƙawarin kwanaki kanan وكان موسى وعد قومه ثلاثين يوما وبني اسرائيل أولا لوكاشي سنة جيرا دعوة النبي موسى عليه السلام فلما أطفأت العشر الزائد sai ga shi an samu ƙarin kwanaki goma asali abin da annabi Musa ya alƙawari shine kwana talatin kawai zai yanzu ga shi kwanaki talatin sun wuce yau ne gobe annabi Musa bai dawo ba wa mazar salatun da laila قال لبني إسرائيل وكان مطاعا فيه sai zama shi wannan Musa a sabin din ya yi wa bani Isra'ila magana kuma dama mutum ne wanda ke faɗa a ciki wato yana da kima a cikin ya ce musu inna ma'akum kuliyyan min kuliyyi ali fir'aun kuna tare da kayan kwalliya wanda asali kuka karɓo daga wato mutanen fir'auna وكان لهم كيد يتزين فيه ويقعون من الجبس البني ya zama su dama wato suna da wata rana da suke biki su banu Isra'ila akwai ranar da suka ware suna biki kamar a cikin shekara to idan wannan rana ta zo sukan karbi aron kayan kwalliya wajen kabilar banu Isra'ila wato su ne kibbawa su su karbi kayayyakin kwalliya su yi ado idan an gama wannan biki sai su mai da musu kayan fasa'aru da zalika yau don haka su ma sai zama sun yi ɗansuwa ta wannan shekarar ma ya zama sun karfi aron waɗannan kayayyaki na kwalliya to gashi kuma har Allah ya kawo lokacin da aka halaka Fir'auna kaga kayan kwalliyar nan yana da mutum mai da فلما أخرجهم الله من مصر وغريق القبط وفي ذلك بني أجيب الله يا الله كبت وتكون كبير مصر وتنسكي على فرعون banu isra'ila kuma Allah ya tsayar da su sun ƙetare wannan kogi ya zama ga dukiyar mutanen gari na hannu to saboda haka sai Musa a sami ne ce musu inna ku haramu alaikum wannan dukiyar ba da kuke rike da ita haramu ku kun sani tunda ba za ku bane don haka abin da za ku yi fa hazu ma inda kun faru alaikum ku kawo duka dukiyar da take wajen ku za mu kona don a zamanin da ba a cin gari ba ba a cin gari ba idan ya zama akwai dukiyar mutum a hannunka babu yadda za ka yi kamar da masa to kamar yadda a yanzu sadaka za ka yi can kuma za mu tafi a gona wakila hazan huliyyu ma akhadahu bani isra'il min qawli fir'aun ba'da al-zarar akwai wanda ke cewa wannan kayan na kwalliya bani isra'ila sun samu ne a bayan Allah ya riga ya Allah fir'auna a to ya zama kamar ganima kenan akwai kuma labarin da yake nuna a wannan kayan kwalliya sun karba ne wajen kabilar jibusawa kafin ma Allah ya hallaka fir'auna fala kulli hali suna da tare da dukiyar banu mutanen masa su banu isra'ila suna tare da dukiyar jibusawa a tare da su a wannan lokaci shine Musa al-Sami yake ku kawo wannan dukiya a tara shi a gona wa anna haruna kana lahu a lokacin nan annabi haruna alaihi salam ya ce musu inna buliya ganima wajiya za ta hindu na idan ka ɗauki labarin da cewa wani isra'ila sun samu wannan kayan kwalliya ne a baya allah ya halaka fir'auna da kifawa da dama wanda ke tare da shi to kaga ya zama ganima kenan saboda haka annabi haruna sai ce wannan ganima la ta hindu na ba ta halatta gari fa jama'aha fi kufratin safara don haka sai tara sai ya ƙara wannan ganima a wani rami da aka tona ba a kafa samiri shi kuma musa a samiri ta waɗannan wato dukiya da aka tara wato sai da ya samu dukiyar da ya kera san malaki wanda suke bautawa wannan suka imam kurtubi ya kawo bayanin a cikin tafsirin sa yace to dalilin haka a lokacin da annabi Musa alaihi salam Allah ya tsirkar da shi shi kuma yana tare da wannan kasa da ya ɗiba sannan Musa a samiri yana tafiya tare da annabi Musa yana jin lokacin da wani Isra'ila suka ce ma annabi Musa ki ji Allah na ilahan kama da hum aliha ka sama mana abin bauta kamar yadda waɗannan mutane suke da abin bauta wa kana tilka aliha ala misalin bakar kuma waɗancan abubuwan bauta ɗin waɗanda wani Isra'ila suka yi sha'awar annabi Musa ya kama musu suna sifofin wato shanu ne da malaman tarihi suna cewa addinin mutanen Misra a wannan lokaci bautan dan malaki saboda haka tun da bani Isra'ila sun yi sha'awar su ma a sama musu dan malaki wanda za su rika bauta ma har ma sun roƙi Annabi Musa amma Annabi Musa ya ce ai inna kun kawo mutum halin ku dai mutane da ke jahilci sai shi ya ga yanzu tun da Musa bai dawo ba bari shi kuma zai saba musu wannan abin bauta ne fa sa ga lahu ijlan jasada wato mutmata saboda haka sai gashi ya kera musu kan malaki wanda ke da jiki idan aka ce yana da jiki wato an kera shi a siffa na dan malaki sosai ba wai kamar dan misali akan yi akan suranta abu amma sai dai a nuna kan ne na saniya sauran jikin kuma babu babu alama ba kera ba don da yawa kakan samu wani gunki kai ne kawai babu jiki to amma wannan Allah madaukaki ya ce an suranta halittar wato dan maraki kuma da jikin dan maraki wato gaba ɗaya jikinsa ba wai kansa kawai ba haka ta alimamu kutu da yake musmata gayar annahum kanu yasma'una minhu kuwaru gashi dai matacce ne dan baraki ne kira kira kira ta aka yi amma dai abin da ya dan kama su haka ne shine suna jin yana ruri yana kuka wannan kukan kaga ya nuna cewa ba dan baraki ne wanda aka saba sani ba don haka ashe dai abin bauta ne shi tunda ba dai dan baraki ba don dan baraki idan aka ce mutum ya kera dan baraki idan dai a matsayin gunki ne ko mutum mutumi har ne kamata a ce yayi mutum amma shi wannan yana ruri yana kuka a nan wajen kuka malamai suna magana akwai malaman da ke cewa hikima nan bayan mutu dabara ce mutu kawai ta inda suke iya jin kara daga cikin wannan samarai wannan Allah madaukaki ya bada labarin sa a turare cikin Al-Qur'ani musamman a suratul Fatir fa akhraja lahum hijlan jasadan lahu quwwa ya ita musu da dan maraki wanda ke da jiki kuma sannan yana ruri kamar yadda Allah ya faɗa a suratul A'raf فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي wannan shine abin bautan ku da da annabi Musa shi kansa amma annabi Musa ya manta shi wannan Musa da shi ne Allah muka bace shi afa la yarawna Allah yarji'a Allah yarji'u ilayhim qawlan wa la yamliku lahum darran wa la naf'a shin ba sa gani ne wannan dan baraki bai bai da musu magana kaga inda fada suratul qama afa la yarawna Allah yarji'u ilayhim qawlan anafa alam yarau annahu la yukallimuhum ba ka ganin cewa dan malakin baya magana da su Allah madaukake ce wala yamliku lahum darran wala naf'a bai mallaki cutarwa gare su ba ko bai mallaki bai mallaki amfani ba Allah madaukake ce wala kad qala lahum harun min qablu annabi harun tun kafin dawowan annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya gaya muku ya kawo ya ku jama'a ta inna ma ku ce ta bihi wannan fitina ce ba aka aka saka muku wa inna rabbakum arrahman ainihi hakika ne Allah mahalicin ku shine Allah mai rahama ba wannan dan malaiki ba wa tabi'uni don haka ku bi ni wa ati'u amri ku yi biyayya ga umarnina kazo suka ce lan na faraha alayka akibir hatta yarji'a ilayna musa mu ba za mu kushe ba muna jidintar wannan dan maraki sai ba idan mun ya dawo gare mu kaga ba sa daraja Allah Haruna kamar yadda ke daraja Allah Musa alaihi salam duk da cewa dukkan su manzanni ne saboda haka al-Imam Qurtubi yake yaqul nasiyahu hauna abinda shi Musa samiri yake ga wa Isra'ila shi ne annabi Musa ya manta Allah naka gashi anan وذهب يطلبه يا تفكن قولي ينا لمن يا من تألم فقاشي أنا يا تفكن ينا لمن شنو معنى هذا إلهكم وإله موسى فنسي فضل فتعالوا نعبد هذا الإجل أسرع كفجو فتهو مبوتا وأن تم لكي كان إلا الله مدوكيكي كان وانا النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى سيجي على موسى فإنا قد فتنا قومك من بعدك lalle mun jefa fitina ga jama'ar ta bayan tafiyarka kamar yadda annabi haruna ya gaya mu ya kauni inna ma kutintum bi fitina ce Allah ya muku da wannan dan maraki haka Allah ya gaya ma annabi Musa ya ba shi labari tunda annabi Musa bai san abin da ke aukuwa ba fa inna qad fatanna bi qaumaka min ba'dika wa adallahum sabil فقال موسى فعل موسى يا رب هذا السامري أخرج لهم إجلا من كليهم يا الله كان وان لباري شو أن السامري إن يا يوسف دم ركي daga kayayyakin kwalliyanku Allah ba ku ce haka fa man ja'ala lahu jasadan ya aka yake da jiki yuridu Allah ma wadama wanda yake nuna cewa yana da halittar jiki sosai kamar dan maraki ya aka yi har ya zama yana ruri sai Allah madaukake ce ni ne na bada wannan iko da in ba na bada iko ba wannan dan mala'iku ba zai rubi shi ne sai Annabi Musa alaihi salam yace masa wa in zataka wa jalalika ma afalla kun gairuka ina rantsuwa da buwayarka da daukakar ka babu wanda ya masa da banu Isra'ila in ba kai ba tunda kai ka bawa kai ka bawa dan mala'ikin damar yayin runi kaga har ma suka ji sannan suka halaka قال جعل sai Allah ya ce masa sadaka ya aiki masa kama ka fari gaskiya ya yi gaban masu hikima wato wanda ya kwaye wa cikin masu hikima shi ne ma'anar in hiya illa fitnatuka al-imam al-qurtubi ya kawo labarin nan gaba da cikin tafsirin sa sannan bayan ya gama sai ce wa hada kalamu fihi tahab wannan magana cikin sa akwai shirme wato shirman yana da yawa wato da jin labarin ka san babu gaskiya a tare shi domin abin da ake kokari a tabbatar shi shi annabi Musa alaihi salam lokacin da Fir'auna ya sa ana kisan yara saboda an gaya masa cewa za a haifi wani yaro daga kabilar banu Isra'ila wanda a dalilin sa zai rasa mulki ya sa ana kisan yara sai Allah ya rubuta cewa annabi Musa zai girma a gidan Fir'auna shi ne abin da annabi Fir'auna yake ce masa alam nurabbika fina walidan wa labista fina li umrika fini ashe ba mu muka rene ka ba kana dan karami bayan mun rene ka ma ka zauna cikin mu shekaru masu dimbin yawa bayan an rene annabi Musa nan ya girma gidan Fir'auna to sai ya zama an tsara wani labari cewa akwai wani da ake kira sa Musa a Sani kaga shi ma sunan sa Musa amma shi lokacin da ake kisa waɗannan yara mahaifiyarsa ta ɗauki yaron sai ta kai shi kogon dutse waye ne yaron mala'ika Jibril shin da renon annabi Musa da renon wancan Musa a Sani wanne ya daraja kaga yana nuna cewa renon Musa a Sani ya ma fi daraja a kan renon annabi Musa alaihi salam saboda shi annabi Musa Fir'aun ya rene shi wannan ko a sami riba mala'ika Jibrilu da kansa ya rene shi kaga yana gwada cewa ana son a nakarta darajar annabi Musa don haka da jin labarin kaga cewa ba gaskiya ba bayan da cewa malaman sun yi tambayoyi da dama game da wannan labarin wanda shi kansa imamu Qurtubi bayan ya kawo labarin ya tabbatar da cewa labarin ba shi da inganci haka nan sai ta duba tafsir ibn Atiyya rahimahullahu ta'ala al-muharrar al-majid mujallad shi da shafin gari da shirin da bakwai yace wa hada da'if yace wannan labarin yana da rauni ba yi da ma'ana ne ba yi da ma wato ma'ana wanda ya dace da gaskiya bare a cikin na shi ma ga annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa malaman tafsiri waɗanda suke karya ta wannan labari kamar misali imam kafiri a tafsirin sa mahasilu ta'wil da mujallal bakwai shafi na gari da arba'in yana cewa ahmadul mufassir tun malaman tafsiri sun kawo labarin musa as-samiri din nan a wani labarin ma ana cewa sunan sa ba musa bane haruna as-samiri kusan duk littafin tafsirin da za ka duba za ka ga labarin saboda haka idan aka mufassara فقبضت قبضة من أثر الرسول ناي وتدم قادة بلد ساوم منزو بلد ساوم منزو وزيادة كتا دقا أينهم بلد عند بوئية دا ملائكة جبريل يكي كي تكاكا ألم سكر كما لو تفسير سنة السبالي عليه أنا شوى الرسول أنا شن جبريل لي دمك أنا لمن أراد لأثره وتو بلد kasan inda mala'ika jibril ya taka koko ainihin inda godiyar da mala'ika jibril yake kai wato inda godiyar ta taka nan da yake ba saboda ainihin yadda abin da ya zo a cikin alqur'ani lamirin yana komawa ne ga arrafu wane ne arrafu mala'ika jibril ko ko godiyar da yake kanta ana cewa ta ya aka yi ma shi musa asabiri ya iya ganin mala'ika jibril banda sauran mutane ta ya aka yi mala'ika jibrilu ya reni Musa a samiri shin mala'ika Jibril yana renon mutane yakan zo duniyar nan ya reni mutane akwai tambayoyi da yawa waɗanda babu amsa wanda shi al-Imam Qasimi ya kawo waɗannan sabani da cewa inna ma ra'ahu yawma fasil bahari akwai masu cewa ai shi Musa a samiri bai taba ganin mala'ika Jibril ba sai a ranar da Annabi Musa ya duki tekun da sandarsa ruwa ya dare a wannan ranar da shi ma ya gaishe وقيل وقت ذهاب موسى الى طور وسنة جاء وقت الى موسى كان موسى طور واختلفوا ايضا ان السامري كيف اختص برؤية جبريل عليه السلام هيا اخي باب وند يتبع جنب ملائكة جبريل في جنب بني اسرائيل سيدي موسى السامري ومعرفته من بين من بين سائر الناس يا اخي ما an yadda cewa mala'ika jibril ya kare kida ya zo a cikin mutane wannan babu shakka to amma idan mala'ika jibril zai rikida ya zo a siffar mutum ya hau godiya yana kokarin ya sha kan fir'auna lokacin da yake kokarin ketare da su ya aka yi shi asamiri ya iya ganewa wannan da ke kan godiya mala'ika ne ba mutum ba ya aka yi sauran bani isra'ila ba su gane ba don haka yasa ake ta ai saboda mala'ika da da shi ya rene shi ya dade yana ganin sa don haka yasa idan ma ya riki dan yana ganewa ala kulli halin labarin ba shi da inganci daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duka malaman tafsiri sukan kawo shi kusan duk malaman tafsiri sun kawo labari amma labarin babu inda ake jinkira shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka yasa al-Imam al-Qasimi yace wa ka yace wa kullu hadha laysa alaihi atharatun min ilmi wa la yajibu alaihi tanzilun karim babu inda aka samu ayar al-Qur'ani da sai bayani game da wannan babu inda aka samu wani wata hujja ta ilimi da take tabbatar da gaskiyar labarin asali haka nan ne tafsirin at-tahrir wa tanwir الإمام الطاهر بن عاشور ومجلد أم شابك الشافعي من الشريبي في كل take warawar kistakan sun ba da labari cewa inna samiri fatalahu Allah shi a samiri din nan Allah ne ya yi su fitina da wani Isra'il ta dalilinsa fa arahu Allah Jibril rakiban farsan fa waqa'a hafiru farsi makanan fa idha huwa mukhtarun bin nabati wannan wani wata wani labarin da aka bayar game da shi cewa shi a samiri ya ga mala'ika jibril ya hau godiya wa wafi a fatir faras matala yana kallon abin da yasa ya gane cewa mala'ika ne duk da cewa ba a sifar mala'ika ba a sifar mutum ne wanda ya hau kan godiya ta yadda aka yi ya gane saboda godiya ta kaka wani guri tana daga kafarta sai da kuma mukbarun din da ba sai ga wurin ya zama kore shar har Allah ya fitar da turu a karkashin daidai inda bude ta taka wato kenan inda duk ta taka Allah yana raya shi fa alima samiri sai shi asamiri ya gane anna amara jibrila idza ulqiya fi jamalin fa'alayhi duk inda mala'ika jibril aka ce ya sa ka iya ganin inda ya taka to idan ka ɗebi wannan ƙasa duk abin da ka zuba masa Allah zai tada shi zai bashi rai duk abin da ka tada shi ka zuba masa to Allah zai bashi rai ta dalilin haka fa akaza kabbatan min zalika turab wa sana'a idna ya ɗebi damki guda na wannan ƙasa saboda ka da aka kera wannan dan malaki kera musu dan malaki wa alqa bi qabbatin alayhi fasara jasad saboda ka yana watsa wannan kasan akan dan malakin da ya kera sai dan malakin da ya zama su mai jiki sosai halitta hayyar yana magani lahu kuwarun fa kuwarun jijili yana kuka irin kukan dan mariki fa abbara an zalika al-ilqa bin nafs wa hadha alladhi zakaruhu la yujad fi kutub al-isra'ili bayan ibn ashur ya kawo labari a tafsirinsa sai ce to duk wannan bayanin da malaman tafsiri suke yi ba ka ma samu ka a littafin banu Isra'ila. Wannan labarin ma ba za ka same shi ba hatta gurin banu Isra'ila. Aka ce labari an turo daga wajen banu Isra'ila wato shi ne Isra'iliya, to amma shi wannan babu shi ma a wajen banu Isra'ila. Wala wara da bihi asaru min sunna. Babu kuma wani labari da aka samu ta sashen sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya kawo bayanin. Wa inna ma hiya aqwalu li ba'd salaf illa dai an samu babu shakka cikin magabata akwai waɗanda suka yi wannan bayani an samu waɗanda suka yi wannan bayani wala Allah ta farabat lin nas min riwayat al-qasasin tana yi wa ta labarin masu ba da tatsuniya dan aka samu labarin waɗanda ke ainihin aikin su shine rubuta tatsuniya sai da aka samu irin wannan sun rubuta tatsuniya daga nan sai a haɗa shi da littafin Allah amma dai ake labarin yana da asali imma a littafin ahal ishtihadi ko ko a cikin alqur'ani ko hadisin manzo Allah ba labarin kuma ta duniya ce to amma kuma kusan duk littafin tafsiri ka bude zaka ji ta ya aka yi malaman tafsiri suka karɓi wannan babu shakka akwai dalili dalilin da yasa ake yawan sa labarin asamiri a cikin littafin tafsiri saboda akwai wani hadisi mai tsawo akwai wani hadisi mai tsawo da ake kiransa hadisul hadisul fusul hadisul fusul hadisin yana da tsawo hadisin Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Abbas ya taba ba da labari wannan labari da ya kunshi gaba ɗayan tarihin bani Isra'il hadisi ne guda ɗaya yana da tsawon gaske kamar yadda al-Imam Suyuti ya faɗa al-Imam Suyuti ya rasu hijira da shekara ɗari tara da goma sha ɗaya wato shekaru ɗari biyar da ishirin da biyar da suka wuce yana da littattafai da yawa al-Imam Suyuti daga ciki akwai al-Islam fi ulumil Qur'an wato yana daga cikin littattafansa mafi muhimmanci a mujallar da shafin ɗari biyu da hamsin da bakwai ya yi magana akan wannan hadisi hadisin Abdullah bin Abbas ana kiransa hadisul futun tawil jidda hadisin yana da tsawon gaske Abdullah bin Abbas ya ba da wannan labari wanda labarin ya kunshi kissar Annabi Musa tun daga haihuwarsa tun kafin haihuwar Annabi Musa alaihi salam har zuwa ga haihuwarsa har babur mai da aka samu tsakaninsa da fir'auna har ya kai ga hallaka fir'auna da tafiyar da annabi musa ya yi da banu isra'il duk hadisi guda ne yake ta bayani mai tsawon gaske don haka yasa ake kiransa hadisul futun hadisin da ya kunshi fitintinu saboda Allah ya ce wa fatanna ka futuna annabi musa alaihi salam ya samu fitintinu da dama wajen banu isra'il wannan hadisin kuma yana cikin littafin hadisai kamar misali littafin al-Imam Nasa'i haka nan al-Imam Ahmad bin Hanbal shi ma ya rawaito shi amma duk da haka malaman hadisi sun tabbatar da cewa wannan hadisin na Abdullah bin Abbas wanda ya bada labarin Annabi Musa alaihi salam wannan hadisin bai da asali daga Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ba ya inganta to iyakansa zuwa ga Abdullah bin Abbas wato Abdullah bin Abbas shi ne wanda ya bada labarin amma bai danganta labarin ga manzon Allah ba labari yana cikin tafsirin ibn kathir ya kawo shi kuma littafin al-bidayah wa nihaya mujallad bi shafi 181 a cikin labarin abdullahi bin abbas yace bayan annabi musa alaihi salam Allah ya hallaka fir'auna Allah ya tsira ta da bani isra'il wato sun fito tare da shi annabi musa lokacin da bani isra'il suka ce ya kai Musa in ji Allah la ilahan kama da Qur'ani ka sama mana abin bauta kamar yadda wadannan mutane suke da abubuwan bauta daga lokacin da Musa alaihi salam ya gane muhimmancin bani Isra'il su samu littafi idan yanzu gashi yana da rai a gaban har jahilcin su za ta kai ga tsanani ya sama musu gunki da za su bauta mu to me kenan yaya yanayi zai kasance idan kuma aka ce annabi Musa alaihi salam baya yanzu ba yana da rai kenan bani isra'ila suke cewa ya kama musu abin da za su rika bauta ma ya kama musu gunki daga jahilcin ya kai makura saboda haka sai annabi Musa Abdullahi ibn Abbas ya ce fa anzara Musa manzila sai annabi Musa da aka isa wani zango sai ce kun ga nan gurin ku tsaya a nan kafin ya tafi kenan ya tafi gana masa da Allah subhanahu wa ta'ala fa anzara Musa manzila ya saukar da su a wani guri babu wanda ya sa wannan guri tunda ba a ayyana shi a cikin alqur'ani ba ba a bayyana cikin hadisan manzon Allah ba amma dai ana cikin tafiya da tunda zai huta bayan hallaka fir'auna ya dauki bani isra'ila ne zai kai su kasar da Allah ya musu alƙawari za su zauna nan ya saukar da su wannan guri sai ce ku zauna a nan kafin ya rabu da su sai ce a tsiku haruna ku yi biyayya ga haruna fa inni qad istaqalabtuhu alaykum saboda na wajen tashi akan ku ko bayan na tafi ya zama shugaba a madadina fa inni zalikum ila rabbi saboda zan tafi ga Allah mahalicci na wa ajjalahum salatina yawman annabi Musa ya ba su kwana 30 an yarji'a ilayhi fiha yace musu zai dawo a cikin wadannan kwanaki tana falan ba a tara ba Abdullah ibn Abbas ya ce lokacin da annabi Musa ya tafi ga Allah mahaliccinsa azza wa jalla wa arada an yukallimahu fi 30 yawman ya yi nufin zai yi magana da Allah cikin a bayan kwanaki talatin saboda sai an samu ibadar kwana talatin kafin annabi Musa zai magana da Allah wa kad samu kunna kuma duka yayi azumi laila kunna wa nahara kunna dare da yini wa kariha an yukallima rabbahu annabi Musa sai ya kyamaci yayi magana da Allah wa rihu fihi rihu fami sa'ili ga ainihin wato bakin sa yana tsani irin tsanin bakin mai azumi fatana wa musa shi'an min nabatil ardi fa magaba saboda kallon musa sai ya samu wani kiro daga cikin wato yayin takuwa saboda ka sai taula saboda akwai yayin takuwa wadanda suke da kamshi idan ka ci ba ki ka sai ka saboda daraja Allah tabaraka wa ta'ala yana ganin bai dace a ce yayi magana da shi bakin shi yana tsami irin da bai azumi ba bare kamar yadda labari ya zo annabi Musa ya yi azumin kwana talatin rai da hunna wa nahara hunna dare da yini wato ya jera kwana talatin ba ci ba sha wannan labari haka ya nuna to idan ku za a yi kwana talatin ba ci ba sha tsamin ba ki ai zai tsanani to da sai annabi Musa ya dauki wani dan ice ya tauna saboda ko bakin sa yayi kamshi yana taunawa fa kala da rabbuhu ila kan lokacin da annabi Musa ya fito ainihin gurin lokacin da ya fito wurin da Allah ya kaddara zai gana da shi din sai ya ce masa lima a farta dan me ka ka ci abinci wa huwa a'lamu bil ladhi kana Allah ya fitar da abin da ya hukuma amma duk da haka yana tambayar da zai yi dalili قال سيدي يا ربي إني كريم أن أكلمك إلا وفني طيب الريح na kyamaci a ce na yi magana da kai sai fa idan baki na kamshinka yana da kyau ma idan ya zama a cikin fita daga baki na tsari ne to ba zan so in yi magana da kai قال سيدي أوى ما علمت يا موسى أن ريح فم إسرائيل أطيب من ريح المسك أشياء كان موسى وكتني ما samun bakin mai azumi ya fi turaren almiski kamshi mutum da kayan aiki babu tambaya yarji ba kun ashirar suka koma kai azumin kwana goma sun ba su yi sannan ka dawo ko fa ala musa ma amara ku rabbihi rabbu saboda ka sai annabi musa ya aikata abin da Allah ya masa umarni falan ma ra'a qaumu musa to can kuma mutane annabi musa alaihi salam da matsala da ke saboda ya ga kwana 30 zai yanzu ga shi an samu tsarin kwana kwanaki goma saboda ka canza suka ga cewa lam yarji ilayhi fil ajal bai dawo gare su a cikin wa'adin da ya diba musu a wannan lokaci sa abu zari ta wannan abin ya dame su kwarai sun shiga wani damuwa wa kana harun kad sababa a wannan lokaci annabi harun ya yi musu huduba yace musu innakum kharajtum min misra kun fito ne fa daga misra wa li qaumi fir'auna innakum awari wa wada'i wato a daidai wannan tsakani ne annabi harun ya yi musu wasiƙa ya musu nasiha akan su tattaro waɗannan dukiyoyi na mutanen masar wanda ke tare da su kawo saboda ba mallakar su bane yace wala kun fi halin su zai ko ana ara an tahtaji tafi ma lakum inda wala ujillu lakum wali'a istawda'tumuha wala ayatan wala zabirati la ilayhi shay'un min dhalika idan ya zama akwai dukiyar mutanen masar a hannunmu ba za mu iya maida musu ba to abin da za mu yi kawai shi ne mu haɗa wuta mu kona wannan wa nafna iradi da irin shi min zalika wala mun fakihi li anfusina haramun ne mu rike abin da ba namu ba tunda dukiyar ba samu bace sannan babu halin mu maida shi fa hafara hafira don haka sai tona wani rayu wa amara kullu qawmin inda kun min zalika min mata'i tawhiliya an yakasi tuhu fi zalika al ya yi umarni da cewa duk wanda ke tare da wani abu wanda ba nashi ba ya jefa a wannan rami sun ba a kada alaihi na sannan sai ya kunna wuka a ba har abu ya kona shi fa kala sai ce la ya kunu lana wala lahu annabi harun ya ce wannan ba zai zama dukiyar mu ba ko bai zama naku ba wa kana samiri ne kauli ya abu min baka a wannan labari na abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas ya ce shi kun shi samiri yana daga ainihin mutanen da ke bautan dan baraki jiranin da bani isra'il wato akwai ainihin waɗanda ke suke makwasaka da su a misar kafin allah ya hallaka bani isra'il to waɗannan waɗanda suke makwasaka da su suna bautan dan baraki saboda haka shi wannan samiri din ya zama so yana da yana da wato kusanta da waɗancan mutane da ke bautan dan baraki a masar ولم يكن من بني اسرائيل ولا labarin ma yana nuna kamar ba baya cikin ba bani isra'il yana cikin waɗancan mutane fahkama da ba'a musa da bani isra'il ji da samalu amma dai ya zama to an ɗauko shi lokacin da allah ya nufin da tsirata da bani isra'il shi ma sai zama an taho tare da shi kaga wannan labarin yana nuna cewa shi a sabiri asalin sa ba ba bani isra'il bane yana cikin kifawa wanda ke bautan gunki dama suna bautar kan malaki a masa amma da ke Allah ya yi nufin zai tsira baya cikin waɗanda Allah zai halaka sai zama to yana tare da banu Isra'ila mu'amalar sa komai na shi yana tare da banu Isra'ila don haka lokacin da aka taho sai zama an taho da shi fa qudiya lahu an ra'a asaran qababa min qabbata sannan ya kasance kamar yadda labari ya gabata cewa ya ga alamar gurbi game da wato inda godiyar mala'ika Jibril ta taka ya ga alamar gurin yare saboda ka yaɗi ta san wannan gurin فمر بهارون فذاك في روح هارون فقال له هارون الذي هارون يكي متى يا كاميري sai na ala su ki ma ce ka kai kuma ba me yasa baka jefa abin da ke hannunka ba wa huwa qadimun alayhi shi ko tani yana rike da abin da ke hannunsa shi annabi mu a haruna ya dauka abin da ke hannun samiri dukiyar mutanen masar ne don ita ce ake son a kona a yanzu wanda aka karbo la ya rabu ahadun siwala a wani zalika babu wanda ya ga abin da ke hannun saliri tsawon wannan lokaci saboda ka annabi haruna bai sani ba sai ce saboda kai ma ka duka ka jefar da abin da ke hannunka menene ke hannunka sai ce hadhihi qabbatun min athar rasul alladhi jawaza bikum al-bahr wannan wato gurbin ainihin kawun manzo ne wanda na ɗiba a lokacin da Allah ya ke tarar da mu banu su daga wannan wato teku wala ulqiya hali shay illa an tadku wallaha idza alqaituha an yakuna ma'uni ba zan jefa ba sai in za ku mai addu'a duk abin da nake so idan na jefa din Allah ya mai da shi wato shi ba zai jefa a cikin wannan wutan ba ba zai jefa abin da ke hannunsa ba sai fa idan za a mar addu'a idan ya watsa din bukatar ta biya fa alqaha to da ta yaro ne ce babu da ba zai ma addu'a kaga ne samu addu'ar annabin Allah ke kaga yayi gaba zai watsa wannan kasa kasan dama ragowan kasa ne da ainihin wato godiyar mala'ika ta kaga ya debo kaga yana da wani abu da ya rike ke na wanda yake fatan zai cimma burinsa sannan ga shi an zo an haɗa da addu'ar annabin Allah قال سيدي توبر واقع زي واقع سيدي أريد أن تكون إجلا إلى صن duk abin da ke cikin wutan nan ya zama dan maraki fatta ma amma kana ke kufra min masail awliya aw muhasan aw hadith Abdullah ibn Abbas ce to duk abin da ke cikin wutan ya zama da kaya da aka jefa da karfe da aka jefa da da dinari ko azurfa ko karfe duk wani abu da aka jefa a wutan فصار إجل الأجوى في زمن تو الله يا ميدا هل التسا لا زمن أم ركي قاشنا هل التقبالي سبب يا داتي الأدوار عن هارون سبب كما يا داتي وجن أكادي واس ليس فيه روح أما كما دم ركي باب لي أكايش نقول كوا سيدي كما ينا روح ما بحث هو يا غني يا سنشيوا وانا أم ركي لدى أكيرا تزيناري wato na karfe sassa kila ne haka amma ba shi da rai sai dai kuma duk da haka yana ruwa abdullahi bin abbas ya ce la wallahi ma kana lahu sawtun qab ba shi da murya sam wannan sam ba dai inna ma kana sirrihu tadkhulu min duburihi wa takhruju min fi wato sai da wannan sam ba yake fito iska in ta shiga ta duburarsa ta fito ta bakinsa shi ne sai ji dan marakin kamar yayi kuka kamar yayi ruri fa kana zalika sawtun min zalika fatafarraka bani isra'ila jaraka a wannan lokaci sai zan bani isra'ila sun karkasu gida-gida saboda dole hankali zai tashi dole kuma za a samu rabuwar kai dan ga wani abin mamaki ya hau za ka kowa ya hau ya samiri ma haza menene wannan ya kai samiri wa an ta alam bihi tun da kai ka kawo mana kai ka sanusa kada sai ce haza rabbukum wa rabbu Musa ai wannan da kuka gani shine mahalicin shine Allah naku kuma shine mahalicin Allah Musa alaihi salam a wannan fariqa ne Musa ya bace hanya ne ya hau kauni ne mai shiga ta nan na kawo shi wa qala firqat la nukazzibu biha hatta yarja ilayna Musa wasu suka ce to ba za mu kare ta ba sai dai annabi Musa ya dawo dan shine mutumin da kuka gaskanta fa in kana rabbuna idan annabi Musa ya dawo ya ce wannan shine Allah lam nakun bayyanahu kaga kenan ba mu ba mu rasa Allah mu ba ba mu rasa Allah mu kuma da shi wa adabna bihi ila ra'ayna wa in lam yakun rabbana idan ko ba shine Allah ba ba fa inna nattabi'u qawla musa sai mu kuma kana annabi musa alaihi salam wannan bangare wato su ne mu gaskanta ba ba su kare ta ba suna jiran dawowa annabi musa alaihi salam wa kana shirka ba aka samu wani bangare kuma hada min amali shaytan kai kun ga abin nan da wannan mutum ya aikata aikin shaytan ne wa laysa bi rabbina amraki ba shi ne Allah mu wala nu'min bihi ba za mu imani bihi wala nusaddiq ba za mu gaskata ba kaga waɗanda sun tabbata akan imanin asali wanda Allah Musa ya basu akai wa ushriba firqatun fi qulubihim musaddiqa bima qala as-sabirin fil ithn amma akwai bangaren da ya zamanto gaskanta maganar samiri ta riga ta nutsu a cikin zukatansu duk abin da samiri ya faɗa kuma za su yadda don akwai mutumin da ko da musulmi ne a yau idan ka yi masa wani tsatsu bayan sannan sai karba shi da imani da zaran ka yi wata tsatsu bayan su shi ke duk addinin da ya shekara da shekaru zai wanda da zai yarda da duk abin da ka aikata kuma duk abin da ka faɗa masa zai gaskanta a cikin minti guda wani yana rabuwa da imanin Allah ka kare saboda haka ya zama wasu isra'ila sun rarrabu kashi kashi da kana da harun alaihi salam abdullah bin abbas yake sai annabi harun ya ce musu ya kauni inna ma kuntum bihi wannan fa bi kira ki aka jaba muku wa inna rabbakum arrahman ai mahalicin ku shine arrahman laisa hadha ba dan malakin nan bane kaza suka ce a ba dan malakin nan bane Allah mu ne amma ba Musa ba da na talatin ya aka yi Musa ya mana alƙawarin kwana talatin ثم أخلفنا سنة يتابع من الكون نشأ وتفاني إيه هذه أربعون يوما قد مضى فانا أربعين كاوتي لذا وبا wata amsa annabi haruna zai basu wata amsa annabi haruna alaihi salam zai basu ta gaba da amsa da zai gamsar da su tunda annabi musa yana gaba da shi annabi musa ya ce musu kwana talatin zai yi annabi musa bai dawo ba da haka a wannan lokaci take sai wawaye suka ce a fara rabba ko ne ya da Musa ai yayi kuskure inda Allah yake ne sai suka ce mun ga shi ya fito daga wuta fa huwa yaqdubu wa yabtaji ya tafi neman sa to ga shi nan aka muna kai lokacin da Allah ya magana da Annabi Musa alaihi salam wa kana da kuma kana Allah ya tabbata labarin abin da ke aukuwa a nan a wannan lokaci Annabi Musa alaihi salam فرجع إلى قومه لوك سنة عليه موسى يا داود متانا يا داود متانا شباك إليه فقال لهم ما سمعتم شين الله مدعوك إمام الأباري كير أبندا واتو عليه موسى عليه السلام يا غير سيدي كاتلنا shi wannan labari da Abdullah bin Abbas ya bayar game da abin da ya auku tsakanin Asamiri da Banu Isra'il da kuma Annabi Harun alaihi salam labarin da ake kiransa hadisul kutub wannan lokaci da Abdullahi ibn Abbas ya ba da labarin bayan ya gama da ya jinki da maganar sa shi kansa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam bai jinki da maganar sa ga manzo Allah don haka in ka duba tafsirin Ibn Kathir a mujallad da ya ta gari da kamalin Ibn Kathir yake haka da rawahu Imam Nasa'i labari yana da tsawon gaske kuma al-imamu nasa'i ya ruwaito shi a sunan kubra haka nan ibn jarir akwabari a tafsirinsa game da suratu taha yace da kuma tafsir ibn abi hatim kulluhum min hadith yazid bin harun bi wa huwa mawqufun min kalam ibn abbas ta duk hanyar da hadisin ta biyo idan ka dauki riwayoyin hadisin gaba ɗaya zaka tabbatar da cewa hadisin ya tsaya ne ga Abdullah bin Abbas bai isa ga manzon Allah ba wanda su cikin mafhum illa qalilun min kadan daga cikin waɗannan labarai da Abdullah bin Abbas ya bayar suke da hujja da wata magana ta manzon Allah shi ne sai Abdullah ibn Kathir ya ce wa ka'annahu wa ka'annahu talaqahu ibn Abbas mimma ubiha lakahu min al-isra'iliyyat al-ka'b al-abbas abdai akwai alamar shi kansa Abdullah bin Abbas tunda bai ce manzon Allah ne ya karanta da shi ba akwai alamar daga cikin malaman banu Isra'ila aka samu wanda ya karanta da Abdullah bin Abbas wannan hadisi ya karanta da shi wannan hadisi domin musulunci bai haramta daukar labarin banu Isra'ila ba idan ya dace da hujja ta ayar Al-Qur'ani ko hadisin manzon Allah dan abin da manzon Allah ya karanta da mu kenan idan banu Isra'ila suka faɗi magana kada ka ƙaryata kar ka gaskata sai ka auna shi da maganar Allah da ta manzon idan ya zama maganar da suka yi ba ta saba wa maganar Allah ba sai a rufe ta idan maganar da suka yi ba ta saba wa maganar manzon Allah ba sai a ɗauka saboda haka Abdullah bin Abbas ya zama ya ɗauki wannan labarin alhali labarin ba shi da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ibn kathir ya ce kuma ya ji malamin sa yana da malami da ake kiransa Abu Hajjaj Yusuf bin Abdurrahman al-Mizzi al-Imam al-Mizzi ya rasu hijira na shekara 742 wato shekaru 664 da suka wuce al-Imam al-Mizzi malamin hadisi da shi ma al-Imam al-Mizzi yana ga mai ibn kathir yace wannan hadisin labarin at-Tamiri gaba ɗayansa bai da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ya je tsaya ga Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Abbas ya bada wannan labari abin da ake tsammani shi ma ya samu labari ne wajen malaman Bani Isra'ila don saboda haka anan duk inda ka samu kissa da take bayanin as-Samiri in ma ta sunansa Musa ko Haruna as-Samiri shine asalin sunan da Allah ya faɗa cikin Al-Qur'ani wannan ya tabbata amma banda as-Samiri ya ce ba sunansa Musa ko sunansa Harun ko kuwa a inda ya taso ko asalinsa ba banu Isra'il bane malaka Jibril ya rene shi ya aka yi kera wannan dan malaki tun labarin gaba ɗayansa bai inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba hakika abin da Allah ke tabbatar mana a kai shi banu Isra'il sun yi shirka da Allah wannan shine hakika banu Isra'il sun yi shirka da Allah sun yi dan malaki waye musu dan malaki wani mutum da ake kira Asami wanda Allah ya bada labarin sa cikakke insha Allah za mu iko gare shi surat Qaha daga aya ta 80 har zuwa aya ta 68 to Allah ya ce walamma suqita fi aydihim walamma suqita fi aydihim wa ra'awhum qalu la in lam yarhamna rabbuna ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما سقط في أيديهم فإلى لأسف كان خلون وتولى كان مجانا إلى أكيد ذلك وكان المسائلين سكين داما الله مدوكينا أمفاني كلمة خلوة wanda ya zo a tsarin larabci don a yi bayanin nadama wanda ya zo da misalai da yawa shi ma a cikin alkur'ani kamar misali Allah ya bada misalin mutum yakan tafa hannunsa a matsayin yayin nadama shi ma ya bada misali shi a cikin alkur'ani a sura ta kafir aya ta arba'in da biyu wa uhiqa bi samarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi me yake nufi ya waye gari yana nadama yuqallibu kaffaihi Allah ya bada misali yadda ake nadama mutum kaga yana tafi in kaga mutum yana buga dama kan hagu alamar yana da dama sannan a suratul furqan nan ma Allah ya bada misalin kuma amfani da hannu wajen nuna nadama wa yawma ya'abdu zalimu ala yadayhi ranar da azalimi ke cizon hannunsa in kaga mutum yana cizon yatsa me yake nunawa yana da dama saboda haka Allah ya sanya amfani da kalmar hannuwa kalmar hannuwa don tsari na larabci idan aka ce suqifa fi aydihim ana nufin najm an faɗi kan hannuwan da larabci wato da larabci ana nufin wane ya yi nadama idan mutum ya yi yana cikin nadama sai a ce to ke fa kun yadi in ka duba tafsirin al-Imam al-Qurtubi al-Jami'u li Ahkam al-Qur'an mujallad na bakwai shafi da rikin da hamsin da bakwai ya tabbata cewa bani Isra'ila sun yi nadama abin da suka aikata walamma suqifa fi aydihim sa'ilin da suka yi nadama wara'au annahum qad dallu suka ga cewa lallai sun bace wannan ya nuna cewa kafin ma annabi Musa alaihi salam ya dawo wani Isra'ila sun yi nadama abin da suka aikata don haka annabi Harun ya yayi tsaye wajen wa'azi gare su har ta kai ga da yawa sun gane cewa abin da suka aikata din nan laifi ne kawo sai suka ce la illam yarhamna rabbuna lallai idan mahaliccinmu bai mana rahama ba wa yaghfir lana idan bai gafarta mana ba lanakun nan min kafirin lalle za mu kasance cikin wadanda suka yi haka kaga ya tabbata kenan sun yi nadama sun yi nadama amma kuma yanzu ba su da tabbacin samun gafaran Allah ba su da tabbacin samun gafaran Allah sun yi nadama kam amma shin Allah zai gafarta musu wannan babu tabbas shi za su ce cewa to fa idan ba mu samu gafaran nan ba idan ba mu samu rahamar Allah ba za mu kasance cikin wadanda suka yi haka ولما رجع موسى ولما رجع ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين ولما رجع موسى الى قومه فإن علي موسى عليه السلام يدعوك جماعتك bayan wa'adin ganawa da Allah tabaraka wa ta'ala ya kai walamma raja'a Musa ila qaumihi kabbana afi yana fushi yana kufula wata Allah yana siffanta yadda Annabi Musa yake lokacin da ya dawo ta rasa Bani Isra'il kabbana afi menene afi afi shine shadidul ghadab mutum mai tsananin fushi ya fi karfin fushi da aka ce wane ya kukula ya tunzura wane ya ya tunzura wato yana cikin tsananin fushi don haka fushin da Allah Musa ya dawo da shi ba karamin fushi bane domin da karamin fushi ne da Allah bai kawo karin kalmar al'abdi ba da an tsaya kawai wannan ma raja Musa ila kaumihi kabba Allah Musa ya dawo da mutanensa da fushi ya fi karfin fushi halin da Allah Musa ya shiga yana da tsananin gaske قال bisa ma kana kununi min ba sai ce tir da abin da kuka mai baya na da shi tir bayan na tafi abin da kuka yi da da na bar ku kuna kan shari'a sai ga na dawo na tarar da ku akan shirka a hadisun amra rabbikum yanzu kuna hanzarta al'amarin mahalicci ku kun isa ku gaggauta al'amarin Allah wasu na cewa to ai ka wuce kwana talatin to Allah yana da iko ya kara shekara talatin ba kwana ba suna da iko kasa kai ke da gaggawa ko fa Allah ke da damar ya abin da ya so kuna gaggauta al'amarin Allah wa alqa wa alqa Allah ta alaihi Musa alaihi salam ya jefar da alluna ya jefar da alluna da lisan saura ke ciki wanda Allah ya bayyana mana a suratul fara bayanin da yafi anan da yana cewa qala ya qaumi alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana wannan aya ta 86 zuwa 87 Adam Musa ya ce ya ku jama'a ka ashe Allah bai muku kyakkyawan alkawari ba kyakkyawan alkawari shine za a ba ku littafi idan aka ba ku littafi an gama idan aka ba ku littafi magana tsaka kuma ta ta kai afa qala alaikum alahd shi lokacin ne ya muku tsawo am arakum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum ko kuna so ne fushi daga wajen Allah mahalicin ku ya sauko akan ku fa akalafkum mawidi shi da kuka saba alkawari na قالوا ما أخلفنا موئدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فكذبناها فكذلك ألقى الصالحين أم صدق كباشي إن كتب تفسير ابن كثير مجلد لا بيرشاد التلميذ كما ابن كثير ثم ظاهر السياق أنه إنما ألقى الألواح سببا على قومه ليقرأ النبي موسى يجفر تأملنا saboda yana fushi da abin da mutane suka sa da abin da ya tarar da mutanen suna aikata wanda shi ne abin da jumhurin ulama suke fassara wannan aya da shi sarrafan wa karam idan dai aka ce annabi Musa ya dawo ya yi fushi me yasa ya ci fushi galibin malaman sunna suna cewa saboda halin da ya tarar da mutanen sa to amma akwai fassara ɗaya kan wanda aka samu imma fassarar ta inganta al-imam qatada yana cikin tabi'ai yana cikin malaman farko yana cewa abin da ya sa annabi Musa ya jefar da alluna saboda cikin ta an ya karanta a littafin a saura sai ya ga falalar al'ummar annabi Muhammad ya ga falalar al'ummar annabi Muhammad mu ke na mabiya annabi ya ga bayanin falalar mu akan mutanensa sai ke na hasada ta sa ya jefar da waɗannan alluna to shin wannan ya dace a faɗi irin wannan magana ga annabin Allah shi da ibnu abiya a tafsirinsa a mujallar shafi na hamsin da biyu yace wannan maganar haza qawlun rajiq kazamar magana irin wannan bai kamata a jingina ta gama malamin sunna ba saboda ka fassaran ma bai dace a jingina ta ga imamu katada ba a ce an tuffanta annabi musa da hasala irin ta jahilai saboda Allah ya masa wata kyauta ya ga Allah ya yi ma annabi Muhammad kyautar da ta tashi shi yasa hasada ta sa ya watsi da waɗannan alluna kaga wannan abin da ke da mutumin kwarai ba bare ma kuma ake annabin Allah ne don haka yasa ibn kafir ya ma ji nauyin ya kawo maganar a tafsirinsa illa kawai abin da yake mafi yawa jumhurin malaman tafsiri abin da suke faɗa kenan kuma shine ya dace da asalin labarin annabi Musa alaihi salam annabi Musa ya dawo daga dutse ya dawo daga wajen ganawa da Allah subhanahu wataala ya tarar da bazu Isra'il sun shirka da Allah sai ya watsa da Allah kaga wannan bai saba ba haka ne me yasa da gubana asifa saboda kusata da tunzura saboda annabi Musa ya ya shiga tsananin fushi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma fassara wannan hadisi ya ma fassara wannan aya akwai fassarar da manzon Allah ya yi wannan hadisin yana sahihu jami'i sabir hadisi na dubu biyar da ɗari uku da saba'in da uku da kuma da saba'in da uku hadisin Abdullahi bin Abbas Anas bin Malik Abu Huraira duk sun ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana cewa laisa al-khabaru kal mu'ayyana labari bai kai gani da ido ba in ji annabi sallallahu alaihi wasallam labari bai kai gani da ido ba wato yana ne kamar da hausa kace gani ya kori ji gani ya kori ji sai annabi ya ce inna allaha khabbara musa bima sana'a qaumuhu bima sana'a qaumuhu fil ibn lokacin da Allah ya ba mu annabi Musa labari a can kan dutse alai Musa alaihi salam wurin da yake ganawa da Allah suna cikin magana da Allah sai Allah ya ba shi labarin ga abin da mutane da suke a yanzu sun yi dan maraki suna bautansa yana gaya ma manzo Allah yake falam yunkin alwa amma lokacin da Allah ya gaya ma alai Musa bai jefa da azunan ba ai riga an ba shi azunan amma bai jefar ba falamma ayana ma salam amma yanzu da alai Musa ya zo ya gani da idonsa abin da bani isra'ila suka yi an kan alwa a sai jefa da allura ban kafa da saboda haka sai allura suka faffashe na lokacin da annabi musa ya jefa da su ne suka faffashe to kaga annabi ya fassara ya fassara dalilin fushin annabi musa alaihi salam annabi muhammad ya fassara dalilin fushin annabi musa alaihi salam tunda an samu fassaran annabi annabi sallallahu alaihi wasallam to haramun ne kuma kare fassaran wani malami ko da sahabi ne bare a ka dawo ka tabi ko tabi in tabi idan aka ce ga fassarar manzon Allah to ba a nemi fassarar wani sai dai a nemi fahimtar sa na kaga manzon Allah ya tabbatar da haka a littafin da kafin mafadi shafi miskatin mishkatin mafadi malam ya ce sun mafi ilfariha ima'un bi annaha innama tanfa'u li ahli al-iman da farko me yasa Allah ya mutane ne maka alluna mun ji an faɗa amsa guda ita ce annabi musa alayhi salam ya tafi da allah saboda bacin rai amsa ta biyu malamin yace saboda me tunanin inna ma tanfa'u li ahli iman ai alluran da ya kawo ya kawo su ne don amfanar bani isra'ila idan ya zama sun zama kafirai to me me fa'ida alluran gare su kaga wannan ma ya dace da hankali fa idza qaru kufra wa tughyan lam yabqa fa'idatu fi fa'idatu idan aka waye gari mutanen da Allah Musa ya tafi kwana arba'in ganawarsa da Allah ya kawo littafi ya kawo musu yana zuwa ya tarar sun zama kafirai to me amfani littafin gare su saboda ka dan ya watsa da yanayi ba lakin da zahir annahu ma fa shay'un muhimmin min kafira amma kisa yadda labarin ya zo cikin alqur'ani babu alamar cewa akwai wani abin da aka rasa saboda annabi Musa ya jefar da waɗannan alluna saboda sun karkarye ba a rasa ilimin da ke cikin su ba domin da an rasa da Allah ya yi bayani ko an samu bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da za a samu bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam a kai amma idan ya zama an mana bayanin cewa ya jefar da alluna sun farfashe ba a ce mana aka yi wani ilimi na alluna wanda aka rasa ya nuna cewa wato dai allunan ne kawai suka kakkarye amma dai ilimin da Allah ya ba wa annabi yana nan a ciki ba abin da aka rasa ainihi wannan shi ne dalilin da ya sa Allah tabaraka wa ta'ala bai ma gaya mana me ya biyo bayan fashewar allunan ba domin ai ba wani ilimi da aka rasa saboda allunan sun kwashe to amma ana shin annabi Musa ya yi laifi ko bai yi laifi ba ke farda alluna ne kamar misali yanzu kai ne ka ce farda alqur'ani ko ka ce farda alqur'ani ka ce farda littafin Allah annabi Musa alaihi salam ya ce farda alluna kuma annabin Allah yana cikin mafi girman annabawan Allah kulum abu ya ce farka alluna ya yi laifi ko bai laifi ba ba bai laifi ba ya aka yi laifi ba saboda Allah ya gaya masa amsa tun tuni kai ne ka gane ba walamma raja'a Musa ila qaumihi gabbana afi shike an karke nan me yasa annabi Musa ya jefar da alluna saboda yana cikin tsananin fushi mai raba mutum da hankali annabin Allah ne ba abin da ke sa annabin Allah hankalin ya tashi sai in an saba ma Allah ba kamar kai bane yanzu sai ka rasa kuɗi hankalin kai tashi shi annabi idan ya rasa wani abu na shiriyar Allah lokacin hankalin sa yake tashi ya bar mutanen da imani ya dawo ya tar sun sun lalace to saboda haka sai annabi Musa kuma halittarsa halitta ce mai tsananin na mutum mai tsananin fushi shi har Allah ya ce gabba na Afrika yana tsananin fushi yana cikin tunduri wannan fushin irin wanda ke raba mutum da hankalinsa saboda haka yasa ya wasa da allunan bai ma sani kaga jefar da allunan da yayi ba wai yayi ne yana cikin hankalinsa ba baya cikin hankalinsa shine bayanin Allah gabba na Afrika don haka in ka dawo ka sunnar manzon Allah fushi ba iri ɗaya ba ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana haka kuma in ka lura da bayanin da idan ka lura da bayanin da Allah ya yi a cikin wannan aya za ka gane cewa annabi Musa ya lalle ya tsanan yana cikin tsananin fushi lokacin da annabi Musa ya dawo wa akhadha bi ra'si akhihi ya kama kan dan uwansa ya turruhu ilayhi yana fiskansa zuwa gare shi annabin Allah ya kama kan dan uwansa a gaban jama'a yana fiskansa ya dace da shugaba saboda yana cikin fushi yana cikin tsananin fushi kada yana cewa ibnu umma ya kai dan yar uwa da ya kai dan uwa na innal qawma waɗannan mutane istafaku ni sun rauna lani yana ga yamma yanayin da yake ji hankalinsa ya tashi ya samu rauni mai tsanani halin da ya shiga wa kazu ya kudu ne sun kusa su kashe kaga ka tura ta irin tsananin fushin annabi Musa alaihi salam yana cewa sun ma kusa su kashe kaga fusatar da ya tsananta wala tushmit biyar a'ada ya kai dan uwana kada ka sa makiya su yi murna da ni wala taj'alni ma al-qawmi zalimin kar ka sa ni cikin mutane azzalimi saboda ka annabi Musa alaihi salam bai yi laifi ba me dalili annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a shari'arka kaga ba maza ba da Allah Musa ba akwai hadisin Aisha la salaka wala ataka fi idlaqin ko sake mutum ya yi a cikin irin wannan fushi sakin bai tabbata ba ko ɗan tabawa mutum ya yi a cikin irin wannan fushi ɗan tabawa bai inganta ba kaga kenan ashe idan mutum zai yi saki a irin wannan fushi to sakin za su bai inganta hadisin yana da rabu gare hadisin na dubu da arba'in da bakwai da yi musulun abidawo hadisi na dubu da ɗari tara da uku domin halittar mutane ba ɗaya ba ce akwai mutumin da akwai mutumin da Allah ya masa halitta na tsananin fushi yadda idan ya kusata sai kan fita hayyacinsa akwai irin waɗannan mutane kuma da yawa an san an san idan idan akwai su kana ganewa mutumin da ya zama mai tsananin fushi to annabi Musa yana cikin irin waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum yana cikin irin wannan siffa shi da ake kira al-iglab al-iglab shi ne wanda idan ya kusa da yakan ji kamar zai mutu kaga abin da Allah Musa yake faɗa kenan wa kafu yaqtulu da sun kusan kashe saboda tsananin fushin da Allah Musa ya samu dan da ma san halittar da Allah ya yi halitta ce na mutum mai tsananin zafi saboda rayuwar da zai gabanu Isra'il rayuwa ce da ya dace da irin wannan halitta inda ake an tura musu mai sauki kamar annabi Harun kaga ai bai kai ko ina ba amma annabi Musa sai Allah ya halittar ta mai tsananin karfi mai tsananin kusaka wanda shi ya dace da bazo Isra'ila yake tafiya da su saboda yanayin wahalar rayuwar su a don haka yasa idan aka samu mutum da ke da irin wannan yanayi idan ya yi sakin matarsa sakin bai inganta ba don haka sai wasu mutane suka ɗauki kuskuren fahimta wasu ma da gangan ne wannan hadisin ga abin da annabi faɗa la wala ka wala ataka fi iglasin saki baya tabbata yantarwa bai tabbata idan mutum ya kai halin fushi da kullewar hankali shi ne igrafin shi igrafin halin fushi da kullewar hankali idan mutum ya kai ga wannan to babu saki me yasa aka ce babu saki ko yan tabawa ya yi bawa mai yantu ba kaga ko laifi ya yi ba a rubuta masa laifi saboda ka annabi Musa yana cikin su don haka yasa ba a misali da shi dan ya jefar da ranar saboda yanayin halittar ta ce in ya kusata yakan shiga wani hali mai tsananin gaske ana turanta maka halin da annabi Musa ya shiga saboda ka gane girman abin da banu Isra'ila suka yi wajen Allah tabaraka wa ta'ala idan zai sa annabin Allah ya kufar da allunan da aka bashi bayan ibadar kwana arba'in me ke nuna maka girman shirka wajen Allah saboda ka gane haɗarin bawa ya yi ma Allah shirka shi fa Allah ya bada labarin a cikin Al-Qur'ani in ba don haka ba da Allah bai kawo ba ya kawo labarin ya gaya maka annabi Musa ya kusata har ya kubar da alluna saboda ka gane girman shirka ga Allah amma annabi Musa bai laifi ba saboda kai sa fushi ba iri ɗaya bane Ibn Qayyim Jawziya ya rubuta littafi musamman akan maganar fushi yana da kyau mu karanta wannan littafin mu daina aiki da wannan hadisin akan cewa idan mutum ya yi take a cikin bacin rai wai take shi bai inganta ba mu da aiki da wannan domin ba haka hadisin yake nufi ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce la talaqa wa la ataqa fi ghadabin ba manzo Allah ya ce la talaqa wa la ataqa fi ighlaqin saki baya aukuwa idan an shiga bacin rai na kullewar hankali wani yanzu ce malam za ka ji ba amma ne daga baya na gane ina cikin fushi ne shi ne ce to kai wani ya taɓa sakin matar da yana cikin jin daɗi ai kowa ba a cikin fushi ce take matar shi shi ke nan kowa sakin sa bai inganta ba waye aka ce sakin sa bai inganta ba in yayi a cikin fushi shi ne wanda fushin sa ya kai martaba ta al'ijra to haka yasa yin kai ya rubuta littafi sannan bi littafin gaba ɗaya ma ya rubuta shi ne akan hukuncin saki idan an yi a cikin fushi shine igasatul lahfar fi hukumi talaqil gabba igasatul lahfar da ibn qayyim jabiya yayi masa ya rubuta littafin da kawai akan hukuncin mutum yayi saki a cikin fushi yace al-gabba salatu farsan fushi yana zuwa iri uku wato shi fushi iri uku ahadu ana ɗaya daga cikin waɗannan nau'ukan fushi an yi haƙu da lil insani mabadi'uhu wa awairuhu bi haythu la yataghayyar alayhi aqluhu wa la ghayruhu fushi shi ne da ɗabi'a wanda kowa yana ne idan ranka ya ɓaci sai ka ga baka rasa hankali ba baka fita hayyacinka ba to wannan fushi ne na ɗabi'a wanda kowa yana da irinsa ya dace da fushi wanda Allah ya dora halittar ɗan adam mafi yawa a kai wa ya'lamu ma yaqul idan ka fukata ka san me kake faɗa ka san abin da ka aikata ba ka jin ka ta wani yanayin halitta da ka saba a kaga ya bambanta da halitta irin ta annabi Musa alaihi salam wanda yake cewa wa kadu yaktubu da sun kusan kashe ni ya jefar da allura ya kama kan annabin Allah yana girgizawa kaga kamar ya ta hankalin Allah ya samu gani to ana shi da ibnu qayyim yace idan kaga ka fusata amma fushinka bai raba ka da hankalinka ba fushinka bai sa ka kana faɗin maganar da baka san ta ba domin akwai wanda ya fusata bai ma san abin da yake faɗa ba to wanda shi ne ake nufin kushinsa ya kai daraja ta al-ibla ibn qayyim yace fa hadha la ikala fi wuqudi salatihi wa ismihi wa sihhati uqudi uqudi saboda kai idan mutum ya kusata amma kushinsa bai raba shi da hankalinsa ba kushinsa bai sa yana faɗin maganar da bai san yana faɗansa ba dan ya ce ya yi saki saki ya tabbata dan ya kulla ciniki ciniki ya kullu saboda mai kushinsa da ɗabi'a ce ba irin wannan kushi ake magana ba a tsarin ya ce kashi na biyu na wannan kushi an yabu ka da yin gaba nihaya ka idan ya zama kushi ya isar da kai makura bi haiku yankali ku alaiki babun ilmi wal irada ta inda kofar ilimi da kuma nufi gaba ɗaya suna kullewa ga mutum shi sa ake cewa kushin nan ya kai ga kulle hankalin mutum saboda kushin da kai ya kulla ilimin ka ya kulla gefen ilimi da ke cikin kwakwalwanka da kuma al-irada saboda ka ba ka sanin me kake yi ba ka sanin abin da ka faɗa fala ya alamu ma ya kudu wala ma yuri fa hada la yutawajjahu ila fi adami wuqu'i salati saboda ka idan mutum yana da irin wannan halitta yana da irin wannan halitta na tsananin fushi tsananin tuntuni to shi ne wanda idan ya yi saki ba a cewa sakin da ya ya ya sakin da ya ba idan ma ciniki kuka kunna da shi yana cikin irin wannan kuɗi idan ya dawo hankalinsa in ya dawo shago dole ka mai da kaya saboda Allah bai yarda a kunna ciniki da wanda ke irin wannan yanayin ba saboda baya cikin hankalinsa saboda ka koda a wannan lokacin mutum zai aikata wani laifi yana da kudiri gaban Allah subhanahu wa ta'ala ko da kisa zai yi a wannan yanayi ba a kashe shi idan dai an samu tabbaci yana cikin waɗanda ke da irin wannan nau'in fushi ba a kashe shi sai dai ya zama to ya biya diya a don ba a ɗaukar kisansa a matsayin kisan ganganci saboda an san yanayinsa yanayin mutum ne da ke fita hankali sai nau'in fushi na uku shi ne wanda ke tsakanin wancan da wannan dan akwai wanda ke da fushi ya yi tsanani amma baya raba shi da hankali yana da tsananin fushi amma baya raba shi da hankali to a kansa ne malamai suka yi muhawara mutumin da aka san yana da saurin fushi amma kaga an san yana da saurin fushi wato fushinsa ya dan saba na ɗabi'ar ɗan adam sannan kuma bai kai ya raba shi da hankali ba to shi wannan din idan yayi saki ana cewa sakin ya tabbata shi da aka dan samu muhawara a kai wanda yake cewa mafi inganci shi da sakin yana tabbata sai dai fa idan mutum ya kai ga igla saboda wannan shi ne ya tabbata cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana cewa la talaka wala itaqa fi iglati babu saki kuma babu yantarwa idan an yi shi ne a cikin yanayi na kullewan kwakwalwa saboda haka idan mutum ya kai wannan martaba abin da ya aikata ba a cewa ya ne saboda haka don an ce annabi Musa alaihi salam ya jefar da allura mai laifi wajen Allah Allah ya sa mu gaya dama ka kafin Allah ya faɗa sai da ya baka labari cewa raja'a Musa ila qaumihi gabubana bai tsaya gabubana ba sai da yake maka afifa kuma da dai abin da annabi Musa ya aikata laifi ne babu shakka da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa mana cikin Qur'ani Allah bai taba zargi annabi Musa saboda abin da ya aikata din ba saboda zubar da allura saboda ya tabbatar da halittar da ya yi wa annabi Musa alaihi salam amma kai da baka cikin irin wannan yanayi don haka ko da a yanzu da misali mutum yana rike da alqur'ani ya samu tsananin bacin rai yana kuma da siffar halitta irin ta annabi Musa shine igla in ya bukata kwakwalwarsa na kullewa sai jefar da alkur'ani ba a cewa ya yi da bai da komi ba saboda duk mutumin da ya shiga wannan hali Allah ya ɗauke mai uzuri Allah ya samu gani sanar muka alaihi salam ya taho ya gaba da isra'il hankalinsa ya tashi fiye da lokacin da Allah ya yi mar magana a nan sai malamai suka ce to wannan fa hadisi na manzon Allah muna ɗaukan wani ilimi a kai laisa kabaru kal mu'ayyana labari ya kori shi wato labari ba kamar gani da ido bane ya nuna cewa ka ga abu da idon ka ya fi labari sai malamai suka ce to ashe kenan wa'azi kana iya kake shi iri biyu wa'azi na farko shine wanda za a yi da baki idan kai ya zama kana aikata wani laifi ga Allah duk wa'azin da ake maka bata ga cewar wannan laifi da kake yi ka iya dainawa domin akwai mutumin da wa'azin duniya bai tasiri gare shi sai malamai suka ce to wannan hadisi na manzo Allah yana karantar da mu kamar al-Bukhari da Imam Qurtubi a tafsirin sa al-Jami' li ahkam al-Qur'an tafsirin surat at-Takasur al-Hakum at-Takasur in ka duba tafsirin mujallad da shi shafin dari da hamsin anan yayi magana yace malamai sun ce liman arada ilaj qalbihi wa qiyadihi bi salatil al-qamar ila ba'd rabbih idan wa'azin ne wa'azi na duniya bai maka tasiri ba ba ka iya barin laifi ba to sai ka je wa'azin gani da ido wa'azin gani da ido domin wa'azin gani da ido ya fi tasiri mai rai fiye da wa'azin abin da za a ji da kunne idan ya zama annabi Musa alaihi salam Allah zai faɗa masa magana akan tsaunin nan maganar bata tada hankalinsa ba kamar yanzu da ya gani da idanunsa kaga ya bada cewa wa'azi idan ya zama bai tasiri ba gani da ido yana iya magancewa akwai wa'azi guda uku ya ce waɗanda malamai suka yi magana kai na farko shi ne ainihin kiran zikir hadimin lazzaki wanda wa'azin mai wa'azi baya masa tasiri to ya rika yawaita suna tunanin mutuwa tunanin mutuwa in kana suna ka tunanin mutuwa ya fi wa'azin mai wa'azi kaga tunanin zaka mutu domin dole zaka mutu sai ka sani da sababi ko ba sababi ko mai dadewa dole akwai ranar da kowa zai ba duniya tun da ka san za ka rika tuna wa kanka wannan rana da suke zuwa tunanin wannan ranar ya fi tasiri akan duk wani wa'azi yace in tunanin mutuwar bai iya hana ka laifi ba ba to sai ka je mataki na biyu shi ne yawa fi ku mushahada da muktabari ka rika tafiya asibiti kamar yau ka rika tafiya asibiti haka nan kullum ka tafi tafiya asibiti tunda hali ka da yamma ka je da safe ka rika zagayawa kana duba waɗanda sun sharafa wajen mutuwa idan aka ce ma ga wani yana yanayi mai tsanani ka zo ka tsaya wani kaga kana gani da idon ka kenan ba wai tunanin mutuwa ba ne yanzu kana gani kaga ya fi ajiye tunanin mutuwa tasiri idan bai iya hana ka wannan laifin ba na ce mataki na uku shi ne ka rika ziyartar kaburbura na matattu akai akai ziyarar kabari kaga yanzu ma idan da tunanin mutuwa bai maka tasiri ba ka je gaban wanda zai mutu kaga yadda yake mutuwa bai maka tasiri ba to yanzu ka zo ma inda aka binne shi kaga an zo bakuna ke malamai suka ce bayan da za a yi waɗannan abubuwa uku ya zama ka sa su a gaba amma kuma zuciyarka ba ta yi taushi ba don haka yasa ziyartar asibiti ganin mara lafiya yana da tasiri a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na mu ci gaba
قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين قال تعالى موسى يا رب يا الله اغفر لي تغافر سامي ولأخي دان uwana kaga ya dawo hankalin sa kenan hankalin sa ya kwanta da ya kama dan uwa yana zance sa yanzu hankalin sa ya dawo ne musa yake ka gafarta min da dan uwana yana da tsananin son annabi harun alaihi salam dan uwansa saboda kai ta duk wato kusatar da annabi musa ya yi da bazu isra'il baya taba fushi da dan uwansa annabi harun wannan fushin da ya yi da ɗan uwansa ba fushin nashi ba ne fushin wasu ne ya dawo kai saboda ganin kamar ai to ya aka yi ma kana nan abin ya auku shine ya ɗebo na ma duka ya zuba a kai ya rasa kuma yadda zai yi da shi wa adkin na bi rahmatika kuma Allah ka shigar da mu rahmarka wa anta arhamur rahimin kai ne mafi rahama masu rahama kai ne mafi jin kan masu jin kai إلا الذين اتخذوا إن العجل
الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين إن الذين اتخذوا العجل الذي وجد سكرك وأن تم ركي سيدون سينالهم نعم سينالهم كفف من ربهم wani fushi zai same su daga wajen mahalicin ko zillatun da kuma kaskanci fil hayati duniya a rayuwarsu ta duniya ko kazalika najlul musari yana da kyau mu dakata haka za mu sake mai wannan aya ko insha Allah ta'ala mu ci gaba Allah ya fara barka cikin abin da muka faɗa Allah madaukake ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك